بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة ga watan goma shine watan shawwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar ibn al-Khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi yayi iftisarin shi daga as-sahih al-jami' wanda ya wannan aiki ya rasu ɗari takwas da gomiya tara da uku Allah ji ganshi da rahama abubuwan da za mu karanta a wannan littafi ubangi subhanahu wata'ala ya amfanar da mu ya datar da mu zuwa ga abin da yake daidai ya rabbal alamin muna a kitabu na ashirin da takwas shine kitabu jaza'is saidi kitabu jaza'is saidi kitab wanda mala ya kulla shi don bayyanawa da kuma karantar da mu sakamakon abin da yake kan mutumin da ya yi harama da hajji ko umara sai ya aikata farauta wanda yin farauta ga wanda ya harama hajji ko umara ɗaya ne daga abubuwan da aka haramta in mutum ya yi harama hajji ko umara akwai mahazurat abeban da haramun ne wanda ya harama aikata in namiji ne kaga haramun ya sa duk wasu tufan da aka ɗumke mai kewayewa jiki wando ko riga ko kuma hula ko daidai abin da zai zama tota tare da shi akwai kewayewa kamar sanya safa kamar sanya kufi duk waɗannan an haramta ma wanda ya harama da haji kamar yin aski sanya turare haka warauta wata dabba aka karta ciyawa wadda take ɗanya ta harami za mu ci gaba da karatu a hadithi na 874 wanda yake ƙarƙashin babun iza ahada lil muhrimi himaran wa hashiyan hayyan lam yaqbal baban da zai bayyana mana cewa in an ba da kyauta ta jakin daji wanda yake rayayye ga mutumin da ya harama da aikin haji haramun ne ya amshi wannan kyauta din amma in naman ne aka baka ba kai ba kasa aka yi farauta ba kai nuni ba baka taimaka ma mutumin ba kawai shine ya farauto abin shi baka da masaniya sai baka kyautar wannan naman ya halitta kamsa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna sa'ad ibn jatama alladhi radiyallahu ta'ala anhu jatama alladhi radiyallahu ta'ala anhu annahu ahada li rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wa hashiyan wannan sa'ad bin jatsama ya ba manzala sassan hadiya na himara nuhashiyan jaki wanda yake na daji wanda ya warauto manzala sallallahu alaihi wasallam sadaka ta haramta a gare shi ya halatta ya je ya karbi kyauta ya ci kyauta annabsa sai kan karbar kyauta kuma ya kan sa kautawa ma akan kyauta wa huwa bil abwa a lokacin manzala sai yana gurin da ake ce ma abwa abuwa ɗaya ne daga hanyoyi waɗanda suke na makka in mutum ya hoto daga madina aubi waddan ko kuma a gurin da ake ce ma waddan farar da hu alaihi sai manzala sai ya mayar mishi da wannan kyautar falan mar ama fi wajahi da nafsa sai ga damuwa a fuskar shi sa'ab saboda nafsa san bai karbi kyautar shi ba kala ya ce inna lam naruddahu lam naruddahu alayka ba mu mayar maka ba illa anna hurumun sai da mun yi harrama da hajji wannan hadisi za mu ga yana nuna mana irin yadda sahabban manzo Allah sassan suke kokarin ba da kyauta ga ma'aiki don faranta ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halaccin karɓar kyauta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma haramcin wanda ya harama da aikin haji ya karbi kyauta ta dabbar da sabar da shi aka farauto ta kaga wannan kamar ya ya farauto jakin ne sau da manzanatarsa wannan ya sa kenan ya nafsa sai mai dame wannan ya nuna halaccin mai da kyauta inda kwai wani mani'i da zai sa kaga misali kamar a ce mutumin in ya baka abin zai amfani ne da kyautan akan ya sanya ka ka aikata wani abu ko kuma misali a ce mutum ya baka kyauta don cin hanci ko kuma ta zamanto wata shinhuda kaga wani dalili ne da zai iya sawa ka karɓar kyauta ko kuma mutum ya baka don saboda ya bautar da kai ko kuma ya baka saboda ya zamanto ya yi amfani da dama don ya cin zarafi a gare ka sai ka gane ai wannan kyautar da aka bada ta ba don Allah ba aka bada don manufa ka zane to wannan kana iya maida ma mutum lokacin da mutum ya ma kyauta sai akwai wani dalili na shari'a da zai hana ka karɓi kyauta ko yana ka karɓi kyauta akwai buƙatar ka bayyana mishi ka ganin shi yasa sai manzo Allah sassan ya gaya mishi dan saboda me kyautata zamantakewa kenan sai ya ce ba mu maida maka ba sai dan mun yi harrama da aikin haji kai kuma ka farauto ne kenan saboda saboda mu wannan ya nuna haramcin kenan karba ga wanda ya harrama da aikin haji sannan kuma ya nuna mana halaccin cin naman jakkin daji halaccin cin naman jakkin daji akwai bambanci da jakki wanda yake rayuwa a daji cikin namun dawa da kuma alfadari kaga alfadari yana daga dabbobin gari saboda barbara ce tsakanin jakki da doki kenan ba alfadari ba ake zance jakki dai wanda yake jakkin dawa wanda yake rayuwa a daji tare da namun dawa na na babu ma ya katolin muhurin minar dawabi fil harami wannan babin zai nuna mana irin abubuwan da ya halitta wanda ya harama da aikin haji ya kashe su na daga cikin dabbobi ana aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sarsan kala kamsu minar dawabi kulluhunna fasikun ya katolhunna fil harami al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal faratu wal kalbu al-aqub daga aisha Allah ƙara yarda a gare ta manzalarsa sai ce hamsu minad dawabi guda biyar daga dabbobi kulluhunna fasiqun dukkin su waɗannan sun fita daga daga ɗabi'a fasiqun dukkin su kenan fasikai ne fusuk a nan gurin na zaman wasu dabbobi waɗanda suke masu cutarwa ya qatuluhunna fil harami waɗannan dabbobi wanda ya harrama da aikin haji ya hunna zai iya kashe su fil harami a cikin harami ne kuma a wajen harami ne duk ya halitta a kashe waɗannan sau da haka wanda ya harrama da hajji ya halitta ya kashe waɗannan dabbobi babu wani fide da zai bada a cikin harami kana iya kashe su a hillu wajen harami kana iya kashe su ka yi harrama da hajji kana iya kashe su ko da ma baka yi harrama da hajji ba su waɗannan ya halitta a kashe su saboda cutarwarsu cikin al'umma alghurabu akwai hankaka wal hida'atu akwai shahu wal aqrabu kunama wal faratu bera wal kalbul aqur da kuma karan da ya haukata waɗannan dabbobi dukkin su kasanto su dabbobi ne waɗanda suke masu cutar da al'umma kaga kaman misali alghurab kaman alhida'atu waɗannan suna cutarwa wajen warce ga kayan amfani na mutane kaman kunama kaga cutarwa alfa'aratu barna da kuma cutarwa kalbal aqur shi ma cutarwa dukkanin dabbobin da suka yi tarayya da waɗannan masu aikata fasikanci irin na waɗannan su ma sun shiga ciki kamar irin su jafa misali kaga aikin bera kamar gahiya misali kaga aikin bera aikin ta kamar zaki da musa kura da duk masu cutarwa da sun yi tarayya da alkalbul aqur su ma kenan wannan dan ka kashe su ba laifi bane ba saboda sun hadu da shi wajen waccan illa ta cutarwa sai kuma kenan al'aqrabu ita kuma sai ka hada da irin su kenan tamatsiri irin su maciji tare da nau'ika na maciji da duk sauran dai dabbobi waɗanda suke masu cutarwa irin wanda suke aiki na kunama kamar tsoruna wannan duka ana iya kashe su ko kuma irin dabbobin da suke sun cutar ko da tururuwa ce ta zama ta cutar ita ma duk ta shiga cikin layin waɗannan wannan ya nuna kenan halaccin kashewa waɗannan wanda ya harrama da hajji dan ya kashe su ba laihi bane sannan kuma kawar da abin da yake cutarwa addararu yuzalu shi yasa hatta da a halin da ya haramta mutum ya kashe dabba waɗannan miyagun sai zaman to an yi umarni da kashe su in ba har za a yi umarni da kashe waɗannan dabbobi kin saboda zamantawarsu suna cutarwa kaga min babu aula duk wani abin da zai zamanto a tattare da shi da akwai cutar da al'umma ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت عليه هيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها daga abdullahi ibn mas'ud Allah kare da gare shi ce bainama na hannu a lokacin da mu jama'a ta sahabbai ma annabi sallallahu alaihi wasallam muke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi gharin bi minan a cikin wani kogo a hilin mina id nazala alaihi kawai ba mi aune ba sai muka ji ta sauka a gare shi wal mursalati wa innahu la yatluha a lokacin halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta wa inni la atalaqaha min fihi ina karɓar ta daga bakin manzana sassa yana karantawa ni kuma tuni ina karɓar wannan alƙur'ani dama abdullahi ibn mas'ud yana daga wanda yake da talaqqin sura guda 80 daga bakin manzana sallallahu yake cewa na ji daga bakin manzana sallallahu sura ɗaya bayan ɗaya surori guda 80 wanda ba tare da wasita ba daga bakin manzana sallallahu alaihi wasallam wanda yasa ƙwarewar shi saboda ya ji alkur'ani daga bakin wanda aka sabgan ma alkur'ani ya sa manzala salasalam ya sa wani lokaci ya karanta mushi alkur'ani sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaha min fi ina karbatta ina koyanta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga hadara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana ɗaya daga hanyoyi na koya alkur'ani shine tariqut talaqqi hanya wadda take ta amsa malami ya lakana maka ka ya karanta ka karanta ya karanta ka karanta hanya kenan ta farko ko kuma hanya ta al'ardu ya zama to misali ka dinga karantawa malamin shi yana saurare inda ka kuskure ya gyara maka to kaga waɗannan hanyoyin su ne hanyoyin koyon littafin Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan hanyoyin yayi amfani da su ya yi amfani da hanya ta talaƙi allamahu shadidul quwa malaika jibril alayhi salam ya dinga koya mushi alqur'ani ya yi amfani da hanya wadda take ta arab kana rasulullah sayyidarsu alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam mudarasa alqur'ani da malaika jibril ya dinga karanta malaika jibril yana ci amma kaga mu kuma yau sai aka samu kasala sai ka samu to yana son qur'ani amma ba zai zo bai koyi ƙur'ani wajen masu koyawa wani sai siyo kawai ƙur'anin shi a kasuwa mai tarjama wanda gashi nan da hausa ana karantawa kawai ya zo dinga karanta ka dinga jin karatun babu madda babu abin nan kawai zururu kamar karatun jarida kaga kuskure ne mujarradin kawai iya mutsala'a ba zai sa ba kawai na iya karanta ko ina ka zo ka ɗauki ƙur'ani kana dinga mishi hawan ƙawara wannan kuskure ne bid'a ce daga bid'o'i waɗanda suke masu girma kuma sabo ne daga saban Allah subhanahu wata'ala mutun ya ma alqur'ani hawan kawara yazo kawai ya dauko ya dinga abin nan shi wannan kuskure ne ko ka zo gaban malami ya koya maka kai talaki ko kuma ya zamanto ayi aradin alqur'ani ibn mas'ud ya ce wa inni la atarqaha min fi ina amsar targa bakin shi inna fahu la ratabun biha baki annabi sai yana danye tare da wannan sura kin mana yana ɗanye lokacin yana karanta bai jima ba da sabkar mashi da kuma karantawa iz wata bat alaina hayya kawai sai wata kububuwa ta yi tsalle ta yi koshiya faƙalar nabi sassa uku tuluha annab sassa sai ce ku kashe ta fabta darna a lokacin muka kai mata wawusu kowa ya ride ta aka nufi a kashe ta fabta darna a sau da annab sassa ya ba da umarni shi yasa take suka yi gaugawa mubadara kenan fabtadarnaha kawai muka kai mata wa wasu fa zahabat sai ta tsere kaga wannan ya nuna kenan maciji a daji ba dai bai ke da awamir na gida na gida shine ake nema ake ma kashe amma wannan na daji ne tunda kaga ba a gida bane ba ake ana amina ne kuma cikin wani kogo ne shi yasa take sai aka kai masa farmaki kenan inda ka ga maciji ko a gona ko a wani majalisa ko a kaza in dai ba a gida ba ne to ba barin shi ba ake maki ne dan bai samu sa'a ba ne da ya cutar da kai to kai ma haika kashe shi kar ka ga kurama ka ce ina ruwana da ita ka ga tautau ka ce ba ruwana ya nemi wajen shi ko rozo rozo duk waɗannan kashe su ake saboda makiyanka ne ko ka ga bera ka ce je tahiyar shi ya za ka kyale shi kawai da inda ka gan shi tsaya ka kashe shi فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيتم شركم وقيت شركم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an kare ta daga cutarwarku kama huqitum sharraha kamar yadda aka tsare ku daga sharrinta saboda haka an ba ta kariya daga cutarwarku kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ya tsare ku bata cutar da ku ba tai tsara ga ɗaya daga cikin ku wannan kenan ya nuna halaccin wanda ya harrama da haƙƙi ya halitta ya kashe waɗannan dabbobi wanda suke masu cutarwa da duk iri-irinsu waɗanda suke masu cutarwa sannan al'umma musulmi junansu yana kawar ma juna abu wanda yake na cuta karkace in jiwa ya wuce kanka ya faɗa ma kowa ma a inda ka ga sharri ka kauce mishi ko sama abin hawa ne ka tardo wani rami sai allah ya taimake ka baka faɗa ba karkace a shi kenan tun da dai amma ko wannan in wani ya zo akwai matsala a tsaya ka gyara ko wani dutse ko ta kusa kenan kai tun da ka ƙetare Allah taimake ka sai ka tsaya ka samu in gurin ka samu ganye ne ka samu ka sadan da yawa direbobi suna wannan sai ka ga wani direba ya zo sai wuce sai ci kai amma fa ina tuna mawa ne in ya zo akwai matsala ka gani ko kuma hita akwai ce wallahi dama da na gani yadda na ce in wane ya zo shi dama ganin shi ba sare ba ne shi nake tuna ma to kaga ka'ida tsaya ka kira shi ka ce daidai guri kaza fa akwai an samu kwana heka kula alamar da aka sani ma Allah ya taimake ni da kyalle kaza ko kuma ka tsaya ka samu abin da zai zamanto ka ba da kariya a kai almuhimmu dai al'umma musulmi junansu yakan tsare ma juna duk abu wanda yake na shari sannan ya nuna fasikancin wannan kububuwa ta yadda kaga ta yi kokarin kai farmaki alhali kuma da manzala sassan gurin dama an ce fawasik fasikai ne babu da'a in ba rashin da'a ba ya za a ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ki kokarin cutar da bayan Allah alhazai wanda sun yi harrama amma cikin su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil wazati fuwaysiqun wa lam asma'ahu ya'muruna bi qatli daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha sannan kuma Allah ƙara yarda a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lil wazati annabsa sai ya faɗi dangane da tsakakka sai ce fuwaisik yace lalle fasika ce nan tasagiri kin da aka saggara ta tasagiri ne dan ta haƙiri a gare ta wulakantar da ita da kuma kaccara ta shine yasa aka yi tasagiri kin ita tsakakkai saboda sharrinta da abubuwan ta wanda yake na cutarwa da kuma yaɗa fasadinta fasadinta bai takaita ba ga hatta da tsoro shukoki takan bibiyan saiwa ta shuka ta ɓata ta fasadinta bai taƙaita ba hatta da dabbobi za ta zo hantsarsu ta dinga ƙoƙarin tsotsa fasadinta bai kai iya daga sharrunta lokacin da ake rura wuta annabi ibrahim a.s. tana daga wadda ta taimaka wajen haɓaka wannan wuta dabbobi ne wanda suke da mugunta da gilli ga 'yan adam aka ce maka irin su tsakaka aka ce maka irin su bera suna da tsananin mugunta shi yasa zaka ga shi bera in ridar shi ma kai baka kashe shi ba ya kauce to bakin ce shi sai yayi abin nan zaka ga sai yayi maka balla in ka ride shi ma ka je kashe shi aka kuskure baka kashe shi ba to bakin ciki da in ya aikata ma wata tsiyar sai ga gaba ɗaya ma yake kamar ya gayyato soran ma sai ya maka wata tsiya ya maka wata aika aika saboda irin mugun nigi na waɗannan dabbobi din to irin su tsakakka duk haka za ka gansu dabbobi ne waɗanda suke fasikai shi yasa ba a barin su a gida ko a guri duk inda suke kawai a yi ƙoƙari a kashe su shi yasa kashe ta ma zamanto a karan farko in mutum ya make ta iya da cikakken lada guda goma da za a bashi alalil wazagi fuwaisik ya ce lalle fasikan dabbobi ne walam asma a huye amurna bi katali aisha ta ce amma ban ji bai na umartan mu da biqatalihi da kashewa tsakaka wannan kenan ita Aisha ita ce bata ji wannan ba amma ya tabbata irin hadisi na Sa'ad bin Abi Waqqas da waɗansu daga sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin kashewa tsakaka saboda haka tana daga dabbobi wanda annabi sai ce duk inda aka gan su ayi kokarin a kashe su irin waɗannan dabbobin zamu ga akwai shedanu a tattare da su shi yasa yawanci in za kashe su akwai buƙatar yin bismillah kamar yadda biyan bismillah an shar'anta wajen canzawa daga dukkanin wani yanayi to haka duk inda mutum zai kashe irin fasikan waɗannan dabbobi ɗin to akwai buƙatar kenan yin bismillah babu la yahillu alqital bi makka wannan babe zai karantar da mu haramun ne yin yaƙi a makka ko da kuwa na walam asma'ahu tace ban ji shi ba ya amurna bi qatali yana umarni a bisa kashewa tsakakka kenan ita aisha ita ce bata ji wannan ba sai aka ce ya zo kenan kamar ruwa da musulmi ya fitar daga sa'ad ya tabbata annabsa sai ya yi umarni amar rasulullah su san bi qatalil wasaka annabsa sai ya yi umarni da kashewa sakaka har ma ya zama to kenan akwai lada a kashe ta karan farko karo na biyu haka la halul qital bi makka haramun ne yin yaki a makka dai in ya zama to yin yakin na waɗanda suke bukatu ne kamar a samu waɗansu 'yan ta'adda ko waɗansu wanda za su cutar da al'umma to su ma kamar waɗancan su tsakakka suka zaƙen addararu ya zalu inda za a samu misali wasu 'yan ta'adda ne Allah kiyaye sai suka zo suka faki a cikin harami to kaga su ma dole za a kawar da za a kawar da su ko da ko wannan kin zai bayi zuwa ga yaƙarsu to za a yi dan saboda ya zaman to kenan an kawar da cutar wasu ga al'umma amma in ba nan ba ko da rikici ne ya zamanto tsakanin wannan daula da wannan daula tsakani da mamlaka to haramun ne su ɗan waccan ƙasa ɗin su ringa kaiwa hari ko suna harba wani abu ko wani makawacce ka shi yasa zaka masu irin wannan mafi yawa waɗanda suke da matsala ne janibin aqida kamar shi'a su ne zaka kamar husiyun su ne zaka ga suke kokarin ire-iren waɗannan wannan ɗin su kuma saboda alakan su da kenan daula wadda take ta shi'a saboda adawa ta sunna da shi'a da kuma fandarewa su da kauce ma tafarki wanda yake na sunna wannan ne yake shaza haka na amma ko da zalunci aka muku baya halitta ya zamanto ku kuma ku yi kokarin kaiwa hari da kuma farmaki a gurin da yake harami ne an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fath makka yawma fath yawma fath makka la hijrata walakin jihadun waniya wa idan tunfirtum fanfiru abla ibn abbas Allah kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu ya fadi yawmal fata yinin da aka yi fatuhu makka yace la hijrata babu wajibcin yin hijira daga makka zuwa madina saboda an bude makka ta zama daular musulunci shekara ta takwas walakin jihadin waniya sai dai akwai wajibci na jihadi in sharuɗan shi ya cika waniya da kuma ikhlasi kenan nan jihadin jihadi duk lokacin da aka samu cika sharuɗan shi da kuma kenan cancantuwa da kuma wajibcin yin jihadi to kenan wannan wajibin shi yana nan saboda aljihadin ma'adin ila yawmal qiyamah waya zaston firtun fanfiru a duk lokacin da za a nemi ku fito don jihadin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala don ba da kariya ga addini ko kuma ba da kariya ga jini to fanfiru a nan kuma wajibi ne ya zama tukun mutu wannan hadisi ya nuna haramcin yin yaƙi a birnin makka haka kuma haramun zubar da jini kamar yadda annabsa sai ce hatta da mutuncinku duka haramun ne a wannan guri. wannan ya sa don saboda ba da kariya ya zama hatta da jayayya da musu Allah subhanahu wata'ala ya haramta ubangi subhanahu wata'ala ce alhajji ashhurun ma'lumat faman hajja albayta fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji ko da jayayya ma wani ya jaka ko kaza su ake ibadur rahman alladhina yamshuna al ardi hawana wa idha khatabahum al jahiluna qalu salama kawai aminci aminci amma tsaya ana jayayya ko mutun ya ture ka ko ka tada hayaniya ko wani zanga-zanga ta banza duk za ka ga in shi'a ne suke koya ma mutane irin wannan sai ka ga ajen su na wasu kasashen da zara an ɗan yi jinkiri sai ka ji an ce suna neman yin wani ɗan zanga-zanga haka to kaga wannan duk kuskure ne guri ne wanda ba a sa hatsaniya guri ne da ake bukata haƙuri da kau da kai da kyautata mu'amala ga al'umma don musulmi na kirki yana girmama wannan gurin saboda yadda Allah subhanahu wataala ya girmama gurin kuma ya umarni da girmama gurin guri ne da ake zuwa dan ibada gurare na ibada kuma ba a sa hatsaniya masallatai ma ga magari ba a sa hayaniya da hatsaniya balantana kuma gurin da yake kowane guri daraja a wata kuma daga watannin da suke masu alhurma da da da da fadala wannan hadisi ya maimaita gurare daban-daban babul hijama lil muhrimi wannan babi zai nuna mana ya halitta in mutum ya harrama da hajji a yi mishi ƙaho kamar yadda in mutum ya harrama da hajji sai zaman to kwalkwata ko kora ko wata cuta ta dame shi a kai ya halitta a mishi kolo sai kuma ya ba da fida to haka kenan uzuri yana iya sa ko larure ya zaman to an yi ma mutum ƙaho shi kuma ƙaho da amma wanda ya harrama da hajji babu wani abin da zai bada عن ابن بهينة رضي الله تعالى عنه قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهرم أن يما النبي صلى الله عليه وسلم قهو حال يا حرم ده حج بلهي جمل أو نقولي ده أكي تشي ملهي جمل في وسط رأسي أكي تكين كنش wannan ya nuna halaccin a yi ma wanda ya harrama da aiki haji ƙaho ko kuma a mishi allura allurar ruwa ko kuma a mishi wani abu dai wanda yake na lahiyar jikin shi duka wannan ba laifi ba ne ba dan mutum ya harama da hajji ya ba da jini ko an ɗauki jinin shi ko an yi mishi wasu abu wanda suke na wannan do wannan ya halitta amma nan sassa halin ya harama wannan yana nuna mana kuma amfanin da yake tattare da amfanin da yake tattare da kaho amfanin da yake tattare da kaho an yi mishi kenan a daidai madiga wanda yake na kai wanda yana daga amfanin yin kaho a wannan guri shine dan maganin abin da ya shafi ciwon haƙori da kuma jiri da sauran kenan matsaloli waɗanda suke na na kai kenan ko kuma rufewa na kwakwalwa babu tazwijil muhrim wannan babu zai bayyana mana hukuncin kulla aure ga mutumin da ya harama da haji da zarar mutum ya harama da haji haramun ne ya nema ma wani aure ko ya ma wani alwalanci ko kuma shi a kulla mashi armikin ko kuma ya je dinga hirar neman arme alhali kuma ya harrama da aikin haji kaga dai wannan abu na halaka ma ina kuma ga abu wanda yake bai halitta ba saboda haka baya halitta kai harrama da aikin haji da kai wata bazawarka ko ta budurwarka ko ta kaza ko kuma a ce dama da kai ta ana sa a gama ku armetoci ka ku tantamna ka ba a ji ka ce to barin je in dinga bin ka dinga zuwa hira a'a in an yi harrama da aikin haji duk abin da yake da alaka da wannan ba a yi ko kuma wani ya ce za a kulla arme kai ne alwali na kai kuma kai harama da aiki haji ka je ka mata alwalanci a an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi tazawwaja maimuna wa huwa muhrim annabi sallallahu ya auri maimuna wa huwa muhrim halin ya harama da haji wannan ruwaya ta abdullah ibn abbas ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an kulla mishi aure halin ya harama da haji amma ruwaya ta wasu daga sahabbai wanda hatta da ita da kanta ma maimuna Allah ƙara yarda a gare ta ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an kulla wannan arme annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba yana harama da hajji ba to kaga kenan wanda ita maimuna ita ce aka kulla ma auren to ita ma a ruwayarta ta tabbatar da cewa kenan da aka kulla arman manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai yana halin harama bane da hajji haramun ne mutumin da ya harama da hajji a kulla mushi aure ko kuma neman arme ko kuma ma wani alwalanci wanda yake na aure wannan ya maimaito a kitabul magazi babu umaratul qada a nikah babu nikah nikahil muhrim wanda haramun ne wanda ya harama da hajji ya zaman to an kulla aure wannan yana da kuskuren da zaka ga da yawa wasu sai harama da aikin haji kuma sai su je su haji su shagaltu da waɗansu ababe wani ya harama da aikin haji amma yana hira da buduroshi ko yana maganganu shi kuma alhali wanda ya harama da aikin haji falara fasa falara fasa wala fusuq wala jidal fil hajj duk wasu maganganu na korfasa abinda ake cewa korfasa maganganu wata hira da budurwarka hira mutun da matashi kana can gurin in dare ka dinga kiran iyalinka ana hirarraki na soyayya kuma alhali kai harama da aikin haji wannan haramun ne ko kuma mutum wasu 'yan matan shi ko su zawarin shi ko su abin nan duk haramun ne bayan mutum ya harama da ake hajji a samu iri-irin wannan ko da maganganu na kwalkwasa duk wannan baya halitta to kaga wannan iya nuna kuskuren da yawa da zaka ga daga waɗanda suke matasa maza da mata kana samun irin wannan ko kuma matan da zaka ga su ma sun tafi ba tare da muharramansu ba wasu sai ka dinga jin waɗansu maganganu marasa kyau ko da kuwa maganganun na a tsakanin gurbi ne na mata ba a gamuwa a dinga hirarraki wanda suka shayi wannan ko da tsakankanin maza ne ba za su haɗu ba suna wasu zantattuka na 'yan matansu ko abin nan duk wannan wanda ya rama da ake haji ana sanya kiyayi wannan don saboda kai je a tsara hajin shi babu lagata tsare lil muhrim wannan babin zai bayyana mana hukuncin mutumin da ya harrama da ake haji shin ya halitta ya wanka ko bai halitta ya halitta mutum ya harrama da ake haji ya zamanto ya yi wanka ana bi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu qila la an tambayi abu ayyub dan saboda raba garrama akan tantaunawa da ta gudana tsakankanin wasu daga sahabbai kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasahu wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake wanke kanshi halin yayi harrama da haji fa wada abu ayyuba yadahu ala thawbi abu ayyuba sai aza hannun shi a saman rida'i saman tuwa fata'a ta'a fata'a ta'ahu sai kuma ya saddaka hatta badali ra'su sai saddo har sai da kanshi ya bayyana muka ga ya meko kanshi sun maƙala lil'insani subbu alaihi sai gaya ma wani mutum shi mutumin yana kuza mishi ruwa wannan ya nuna halaccin kenan taimakekke ne ya wani ya taimaka ma a lokacin arwalla ko wani abu wanda yake na wankewa usbub sai ya ce mishi kuzo ruwa fasabba ala ra'asi sai dinga kuza ruwan a saman ka abu ayu thumma harraka ra'sahu bi yadi sai abu ayu bai dinga ciccuda kanshi da hannayensa fa qabala bihima wa adbara yazo da hannun shi gaba baya wa kala ce haka za ra'aitu yaf'alu haka na ga nafsa sai na aikata kasantuwar wanda ya harama da aikin haji an ce haramun ne aski wannan bai korewa kai wanka dan wankan da zaka yi da kuma murza kai gashi da zai wuta daya biyu wannan ba komai bane akwai wanda zaka ji ya ce to yanzu wata ya kama na na zulhijja na layya an ce ba za a yanka harce ba to yanzu ko da ma dan in ko kana wanka gashi ya wuta ko gashin gemunka ko kaza don wani gashin da zai fita wajen wanke kai mace ko namiji duk wannan ba ba yi tubari da shi ana zancen ka je ka a maka aski amma gashi dan kana susa ko kana wanke kai ya huta wannan duka babu lahi babu da kulil harami wa makkata bi ghairi ihrami wannan babu zai karantar da mu halaccin shiga makka da kuma shiga ma harami ba tare da mutum ya harama ba mutumin da zai je shi makka don haji ko umara wannan haramun ne ƙetare miƙati ba tare da ya yi harama ba amma mutumin da zai je makka don zumunci ko kuma zai je don kasuwanci ko wani uzurin shi ko kuma jirgi zai huce da shi wannan ba ba wajibi bane ba sai ya ɗauro ko harama daga miƙati kawai zai huce miƙati saboda abin da ya kai shi ba wai ibada ba ce mai haji ko umara shine haramun ne ƙetare miƙati ba tare da harama ba an anas ibn malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل آم الفتح وعلى رأسه المغفر دقى أنا ألا قاري ذا قريشي يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل آم الفتح من قال صلى الله عليه وسلم يا شق مكة شكرة داك فتح مكة شكرة تتقص وعلى رأسه المغفر أسمن كان شينا سايدة هلا ودتك تقوانو وأن يانونا من هلتش ركوة سببي takatsan za musamman a inda za a shiga guri wanda yake na makiya labudda a samu shugaba ya riƙi tattali da kuma kimsi sakaki ne da mulki sakaki ne da, da, da, da rayuwa ta al'umma a samu shugaba ya zamanto yana shiga guraren haɗari ba tare da tsaro ba kamar yadda waɗansu shugabannin suna yi da niyyar tawakkali a wannan kuskure ne saboda shiga rayuwar shugaba hatsari shiga hatsarin rayuwar shugaba shiga hatsarin al'umman ƙasa ne yanzu matsalar shugaba ne sai bai shiga bai kimtsi ba da shiri sai zaman wannan abin ya sabbaba kai farmaki zuwa gare shi da yunkurin kwace mishi mulki hakan kuma sai ya gagara kaga ƙasar gaba ɗaya tana iya shiga yaƙi za a iya samun kashewa adadi mai yawa za a iya samun kaza misali to kaga kenan ya jayo rayuwar al'umma ta shiga haɗari saboda ganganci to wannan kuskure ne labudda ya zaman to kenan duk gurin da ake gada akwai wani abu na haɗari kuma ba yin adalci ba yake nuna ka ce aini adali ne saboda haka tun da dai ina adalci ba me he na sa takatsanta ko he na sa kaza a wannan kuskure ne khawarijawa wasu sun ma hitsana shugaba mai adalci kaga da yadda suka yi kutun gwila da kulla kisan sayyidina ali amr bin al-as muawiya bin abi sufyan yau dai babu wani shugaban da zaka ce adalcin shi ya kai adalcin waɗannan amma kuma suka kulla wannan kutun gwila na yin kisan gilla ga waɗannan bayan Allah wala rasu ilmin far annabta sai yana saye da hulan kwano a kan shi wannan kenan za a iya sawa don saboda kariya wajen yaƙi hadari ko kuma saman abin hawa ma ko saman abin hawa kamar yadda yawanci sai a lazumta a ce guri kaza a hau adadin hadari yayi yawa kuma duk kai yana tabuwa to duk ire-iren waɗannan abubuwa din kenan a musulunci matsayin su taka tsantsa ne da kuma abin nan ba su korewa dogaro da Allah subhanahu wataala falamma nazahu jaa rajulun da nafsa sai ya kwabe sai wani daga cikin sahabbai sai zo shi faqala yace inna bana khatalin yace ga ibnu khatal ne can muta'alliqun bi astaril ka'aba ya makalkale ma labule na ka'aba ya makalkale ya rike labulen ka'aba dan saboda ka a kashe shi wannan ibnu khatal ɗaya ne daga cikin mutane guda hudu wanda manzala sassa ya togaciya bayan ya ce duk wanda ya shiga harami ya kubuta wanda ya shiga gidan abu sufyan ya kubuta wanda ya shiga gidan shi ya zaman shi ya rike gida shi ma ya samu aminci amma sai ya ce banda waɗannan mutanen guda hudu ibnu khatalin yana daga cikin waɗannan mutum ne wanda ya zo ya bayyana musulunta aka gama shi da wani daga cikin sahabbai ya tahi da shi wani bawa sai ya saɗaɗe wannan bayan ya sa shi hidima ya mushi ayyuka ya mai yanka ya kaza kawai kuma sai je kashe shi sau da haka sai ya yaudara to a namsa sai ya ce wannan ko aina aka gan shi a kashe shi sau da haka dan ya zo harami ya fake to a matsayin shi na wanda ya gudu da akwai jini a kan shi da kuma yadda ya radda ya bar addini wannan ba zai ba shi kariya ba faƙalar ƙtulu annabta sai ce ku kashe shi wannan ya nuna irin yadda manzalarsa irin yadda kenan a zamanin manzalar salasalam aka yi hadarin jinin waɗansu wanda daga cire kwai waɗanda kuma su sun gudanar da cutarwa ne ga manzalar sallallahu alaihi wasallam bayan kahuwar daular addinin musulunci manzalar sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah addinin Allah ya huce kawai wani ya zo yi gaba gadi addini ba abin wasa bane ba babu wanda ake tilasta ma la ikraha fi din amma ho bayan ka shiga addinin da ba matsama ba aka yi ba tursasa ka ba aka yi to addini ya huce kawai ka fita ka bar addinin ka je ka dinga izgilanci ko kana cutarwa ko ka leka manzan al'umma ga baki daya wanda fidaka abi ummi yahi akan rayuwarsu da ta iyayensu duk gaba daya kawai wani banzan gari wanda ba kowa ba ya zo shi kawai ya dinga cutarwa yana sakin baki akan wanda halittun da Allah halitta Allah bai halicci ba kamar shi sallallahu alaihi wasallam kuma wani ya zo ya faɗi duk abin da yake so kuma a zauna tare da shi a ce a yana da yancin ya faɗi albarkacin bakin shi alhali kuma duk wani shugaban wanda zai ba da dama wannan abin shi ba kai gurin juji ma za ka shiga sai a ce ya ka cire hula to juji ma za ka shiga a ce ya ka cire hula kuma shi juji in ka zo ka gaggaya mashi ko ka ce ka zafa laihi ne mai girma in ka ce mai maji tsoron Allah ka gare aka ce alkali karye ba ta rai dan mai shara ya ce alkali a ji tsoron Allah ya adalci to jujin ka ce mai maji tsoron Allah ba kai sa ba ya ce na baka wata shidda to kuma yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wani banzan bazara kawai zai mutu ya zo faɗa abin da ya gara maka kuma kawai al'umma sai ta kyale mutumin shikenan ana kallon shi ka gani ai duk wanda wannan gangancin shi ya jayo ma kanshi ba kowa bane zai iya daurewa ya kyale shi ka gani in kuma mutum ya jayo ma kanshi kaga ya jefa kanshi zuwa ga halaka to kaga shi tsarin addini ba a tilasa ka ba amma fa al'umma addini ya komi shugaba ne shugabannin kasashe ne wa ake zagi wasu yasa sa a kawo musu mutumin su dinga kishin shi dan su huce haushi wani mata shugaba ce ma wata sa a kawo mutum ta dinga kishin shi dan dai ta huce ta kai da haushinta wani ya haɗi ma shugaba magana ko izgilanci sai kama a kama guje-guje ya bar ƙasar ya tsere sai an ji an yi kamun ƙafa an tuba dai sana a bar shi ya yabi nan to balle kuma manzala sassan wai a ce kawai babu wata doka kowa zai iya haɗa abin da ya gada ma kowa zai iya kaza saboda dai kawai mu mun zama shaka tahi addinin namu kenan ba ba ma a komi yake ba ƙasa ce za a ce ka ci amanar ƙasa hukuncin ga hukuncin kisa ka ci amanar ƙasa ka tona asirin ƙasa ka tona asirin yaƙi ka tona asirin kaza gon to yanzu addinin musulunci kawai mutum sai fita ya je dinga mishi shakkiyanci yana bata shi ba wanda ya tila zaga kuma kawai shikenan kawai ka sha banza ko ka dinga rubuce rubuce karcin mutunci addini ka zagi addini ka ce kaza in bakka yi bakka yi ba ka yi mutu shikenan bakka yi dama ba tilasa ka ba amma ba ka dawo ba kuma kana ta cutar da al'umma kin su al'umman wannan kin yahi rayukansu ma ka gani saboda haka kenan shi yasa manzo Allah sallallahu sai halitta jinin wannan wannan kuma a doka ta duniya ma haka ne ƙasa da ƙasa ba ƙasar da take ra wani ɗan ƙasar ya ci amana ta a doka ta aikin soji ne aikin mai kai masu ƙungiyoyin asiri man kawo ta kashe gaske babu wanda zai zo shi kawai a koya mai aikin soji ya ji wasu sururruka na koye na tsaro kawai je dinga yaɗa kawai shi kenan kuma ƙyale shi ya ta share shi zai yi to kuma addinin musulunci kawai ya ci shi ne bai da doka bai da tsari bai da abin nan ka gani wannan duka abin nan ne wannan duka kafirai ne saboda kiyayya ta addini da kuma dai a ba hanyoyin duk da za a bi a ci zarafin addini in mu musulmi muka ce kaza sai a ce wai mu tsanani gare mu mu kaza gare mu mu kishin mu yayyawa babu hajji shi kuma kishin nan shi wa kishi an yarra kai kishin ƙasa ka lura an yarra kai kishin ƙasa kai kishin yaranka kishin ƙabilarka kishin wayaginka amma shi addini ne ba a raba kai kishin shi shirman banza da wahi ma wace ƙasa wani kishin ƙasa ka gani an yarra kai kishin ƙasa wai ba a raba kai kishin addini an yarra kai kishin ƙabilarka ba a raba kai kishin annabinka sai a ce ai su musulmi matsala su kasa su kazan su yayyawa eh kaga eh mu wai matsala gare mu abin eh komi ka yi kishin shi amma addinin ka wai su a tsarin su kaman sai a zagi addinin ka kuna wasa da dariya ya zagi addinin ka kai ma ka zagi addinin shi ya zagi kaza kai ma ka zaga ya izginanci su wai haka ne shine to kai ne musulmin kirki babu alhajj wan nuzur an almayyit war rajul yahujju an almar'a babu alhajj wan nuzur an almayyit wannan babe zai karantar da mu halaccin yin haji babu alhaji wa nuzur yin haji wa nuzur da kuma alwashi anil mayyiti ga mutumin da ya mutu wa rajul sannan kuma mutum ya hujju anil mar'a namiji zai iya ma mace haji saboda haka kenan ya halitta wani ya je ya ma wani haji sannan kuma in mutum ya yi alwashin yin haji ya halitta bayan ya rasu bai yi ba a yi mishi sannan kuma namiji ya halitta ya ma mace haji mace ma ya halitta ta yi ma namiji haji an ibn abbas radiyallahu anhuma annam ra'ata min juhaina wata wacce daga kabila ta juhaina ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo gurin manzara sa san faqala tace inna ummi nadarat an tahujja mahiyata ta yi alwashin za ta yi haji falam ta hujja hatta matat amma sai mutuwa ta sha makace ta riga yin wannan haji bata samu ta yi ba afa hujja anha zan iya zuwa mata haji dan biyan wancan bashin alwashin da ta yi qala na'am annabi sai ce kware hujji anha ki je ki mata ar'aiti ba ni labari laukana ala ummiki dainu inda ce wani ne yake bin ma'aihiyarki bashi na dukiya a kunta qadiyatan anha zaki biya mata wannan bashin amsa shine kenan na'am qala iqudullah sai ce ku biya Allah fallahu haqqu bil wafa Allah shine mafi cancantar a cika a biya shi abinda aka dauki alkawali aka dau alwashin shi wannan kenan ya nuna yana daga da'ad da da zai ma iyayen shi ya cika alwashi wanda iyayen suka zamanto sun yi alwashin nan na Allah shine gaba gaba azumi ne ibada ce wani abu ne wanda iyayen suka yi alwashi sai mutuwa ta hana sai kenan mutum yana iya biya musu wannan kamar yadda zaka biya musu bashi to haka kuma haƙƙin Allah subhanahu wataala so da yawa mutum zai mutu akwai bashin azumi sai ka gaba a damu ba da binciken wannan kenan yadda za a biya ma mutum bashin kuɗi haka bashin azumi ne ya yi alwashin zai haji ne ya yi alwashin wani abu ne na ibada sai zamanto an yi mushi ɗiyan shi ko kuma wani ma ana iya sa ya mushi ko da kuwa za a biya mutumin ya je ya mushi in namiji ne ma mace tana iya kamar yadda mace tana iya ita ma ta yanda wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar kabila ta khasam ta tambaye shi cewa za ta iya ma ma'ahinta annabi sai ce kina iya mushi kenan wannan ya nuna halaccin yin haji sannan dai ne daga abubuwan da manzala sarsa ya faɗi cewa biyayya ne da ɗa zai ma iyaye ko da ko bayan iyayen sun zamanto sun mutu bukhari ya fitar da shi a aiman wa nuzur babu man mata wa alaihi nazurun wanda ya mutu akwai alwashi da ya sha ma kanshi ana iya mushi alaihi tasam babu man shabba aslan ma'luman bi aslin mubayyin babu hajji subyan wannan babin zai karantar da mu hajji na hukuncin hajjin karamin yaro yaro ne wanda yake bai balaga ba sai aka je aka yi hajji tare da shi wannan hajji karɓaɓɓiya ce Allah zai ba ma'aikon shi ladan sai dai bata sabke mishi ta farilla ba amma Allah ya amshe ta kuma Allah zai ba uwayen lada hajjin amma wannan bata sabke mai hajjin wajibi ba ana sa'ib ibn yazid radiyallahu ta'ala anhu qala hujja bi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace an yi hajji tare da ni a tawagar da suka ji hajji tare da manzara sawa annabi da sab'a sinin ina dan shekara bakwai wannan yana nuna mana kenan musharaka da sahabbai suke da diyansu a guraren ibada saboda asaba ma yaro da halarta guraren alkhairi da kuma bota Allah subhanahu wataala shi yasa manzala sa sai umarni yayi umarni da umarta yara sallah shekara bakwai shekara goma kafin balagasu to haka ake sai zaman to mu dinga kama diyan mu guraren ibada in kana da hali hajji ka je da danka ka halarci guraren alkhairi guraren karatu sallah duk gurare wanda suke na abin nan ka ja ɗanka ku tafi tare saboda zuciyar shi ta ginu akan alkhairi nisan ta iya daga guraren alkhairi ka same mu mun cika masallatai amma kuma ba mu tahiya da biyan mu wannan shi yake sa sai ka ga mafi yawan matasan mu suna nesa da masallatai sai ka ga ana sallah iyaye suna sallah masallaci amma gurub gurub gurub matasa kawai suna zaune suna sauraron waƙoƙi kuma can ga iyayen su can a masallaci kaga wannan kuskure ne musamman sallah wadda in mutum ba a saba mushi ba tun yana yaro da wahala kaga in ya girme sai dai in Allah ya mushi muwafaka to ba ma irin sallah ba hatta da haji in kana da hali ka dinga zuwa da diyanka gurin wa'azi ne ka dinga zuwa da diyanka sadar da zumunci duk dai waɗansu ababe na ibada wanda zaka koyar da diyanka akai ka gina su kai to zaman to muna irin wannan babu hajjin nisa'i wannan babe zai bayyana mana hukunci na hajjin mata da kuma ƙa'ida na hajji wanda yake na mata yanda aka wajabta ma maza hajji haka su ma mata an wajabta musu aikin hajji sai dai daga cikin sharuɗa hajji na mace akwai samun wanda haramun ne ya aure ta muharraminta wannan shine kenan ɗoriya akan na maza amma yanda yake farilla kan maza haka su ma mata sai dai mace yana daga istifa'arta ya zamanto an samu kenan muharrami inda za a ce tana da kuɗi cike da damagaram amma kuma babu wanda yake muharraminta to baya halitta ta je sai inda akwai jama'ar da suke akwai aminci tattare da wannan an buga an buga babu kuma muharrami a tattare da ita an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma raja annabi sallallahu alaihi min hajjati qala li ummi sinan al ansariya ma manaki min al hajj lokacin da annabi sai dawo daga haji a shekara ta nawa annabi sallallahu alaihi haji shekara ta shekara ta nawa haji shekara ta nawa ya haji shekara ta goma fatahu makka shine shekara ta takwas ta bakwai kuma umratul qadiyya ita ce akai a ta bakwai ma manaka min alhajj ma manaki min alhajj mi hana ciki je haji kaga wannan ya nuna kenan mi mata ma akwai wajibcin haji qala sai ta ce abu fulanin ta ce baban wani ta ani zaujaha wannan ya nuna kenan halaccin da kuma kenan shar'anta yin alkunya na mace ga mijinta kana lahu nadihani yana da raquman barruwa guda bi hajji ala ahadihima yaje a saman ɗayan yaje haji wal akhar yasqi ardan lana ɗayan kuma ana shayar da wata gonan mu qala fa inna umratan fi ramadan taqdi hajjatan ma'i yace umara a ramadan tana daidai da haji tare da ni kenan wannan ya nuna shar'anta haji ga mata عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه daga Abu Sa'id Sa'ad ibn Sinan al-Khudri wa qad qaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam ghazwa ya huta yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi yaki 12 ala yace arba'un abubuwa guda hudu sami'tu hunna min rasulullah sallallahu alaihi wasallam na saurare su daga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajabana ni kuma sun kayatar da ni wa naqana ni kuma sun faranta min rai wannan yana nuna mana ana buƙatar musulmi ya dinga farin ciki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga ji duk lokacin da ka ji zuciyarka akwai kaikayi a cikin saurara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ka tuhumi kanka shin ma wai akwai kamnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kai ya za a ce maka mutum yana kin zancen manzon Allah kuma wai ya ce ma masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake kana kin zancen mutum zancen shi ma baka so kuma ka ce masoyin shi ai na kaza masoyin shi kaga ai kokariya ce sai dai kawai mutai hodi a baki ka dinga jin kana kaunar sunnar maza ka zo ka zauna ka dinga saurara da kan manzo Allah sassan ko ka bude littafi kana sauraron maganganun manzo Allah sassan ka ji wani irin dadi zaka ji ko ka sa wani ya karanta maka hadisan manzo Allah sassan wani karanta mun wani abu daga zancen da nan zancen manzalar salatu gaya mun wani sako daga sako manzalar sassan wannan hadisan da kaji abu sa'id da ya ce ya yi kaza a nan sanar sani ne ya gaya ma abu sa'id yanzu kai kuma ga zancen na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi abu sa'id wanda ya zauna ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kima sha biyu je kuma ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji daga manzalar sassan wannan abin kuma ya faranta min na ji dadin abin da na ji daga manzalar sallallahu alaihi wasallam abu na farko Allah ta saka ramra'atu haramun ne mace ta yi bulaguron masirati yaumaini tahiya ta yi ne biyu laysa ma'aha zawjuha in tare da ita babu mijinta auzu maharami ko kuma ma'abucin haramci a gare ta saboda ba da kariya da tsaro a tare da ita kaga a samu wani wanda haram ne tsakanin shi da ita arme to wannan zai iya mutuwa a kanta zai iya ba da kariya akan mutuncinta wannan shari'a ta yi haka saboda raunin mace da irin yadda mata suke haduwa da cutarwa in har babu wanda za su ba su kariya ka ɗauki irin ƙasashe irin su indiya da sauran ƙasashen da ake rayuwa ta maguzanci kawai a mota za zo ana cikin kar kawai sai wasu suma wata fari yanzu tun da babu wani muharramin ta wani wanda zai iya mutuwa a kanta kaga babu wanda zai zo ya tunkari waɗannan lebogi ɗin saboda babu wanda zai ba ta kariya ka gani su kuma duk makiya addinin Allah dama yana daga hujumin su kai farmaki ga mace kuma ko irin waɗanda suke masu masu ta'addanci zaka ga suna taka tsantsa ya ka ce ma mace ga wani muharraminta ana taka tsantsan gaugawan aikata ta'addanci a tare da ita to kaga wasu abubuwa na laruri za su iya bujiro ma mace in mace ce ƴar uwarta tana iya tanzira yanzu misali inda za a ce mace ta samu shawar aljani ta yi kururuwa ta faɗi za ka gama ce uwarta ba ta iya ta'agaza mata saboda raunin zuciya to kuma kaga a lokacin wasu ne wanda suke ba muharramanta ba to kaga nan mami kenan a babu daɗi a sami ya za ka ji a ce ko mata ko ɗarwa ko kaza wasu wanda suke daban su kama ta su wannan kaga ai babu daɗi to amma in wa muharramanta ne za su iya agaza mata to shi yasa duk abin da kaga shari'a ta sa shi to akwai hikimomi masu ɗimbin yawa a ƙarƙashin wannan laisa ma hazaujuha tare da ita laisa ma hazaujuha ba mijinta tare da ita audu maharamin ko ma abuci haramci wala sawmi yawmaini ko kuma sannan kuma baya halitta azumin yinunuwa guda biyu alfitr wal adha mutun ya azumi a ranar idin layya ko idin azumi wala salata ba da salatain sannan baya halitta yin sallah bayan gama waɗannan sallolin ba da la'asir hatta ta garuba shams o ba da subi hatta ta tulu a shams wala ta shuddur rihal illa ila talatata masajid sannan ba a kulla jaka ko kayan yin bulaguro he a ɗayan masallatai guda uku masjidil haram masallaci wanda yake mai alhurma masjidi masallacin madina masjidil aqsa kenan haramun ne mutum ya yi bulaguran ibada wani masallaci daga masallatai ko yi alwashi ya ce na yi alwashi zan je ni in yi itikafi a masallacin agadas ko na yi alwashin zan je ni in yi itikafi a masallacin azahar ko masallacin kaza ko masallacin kaza ko zan je na yi alwashin zan je in ziyarci masallaci kaza ko zawiya kaza ko kuma na yi alwashin zan tashi daga nan in je kabarin shek usman wanda yake sakkwata ziyara baya halitta gurin da ake yin bulaguro wannan ɗayan ukun wannan su ne wannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ne fari in kai masoyin manzala sallallahu ne mai da ne ga manzala sallallahu to annabi sai ya ce wannan baya halitta mutun yayi bulaguro ya je ko kabarin annabawa ko kabarin waliye ko masallaci wanda yake na bayan Allah ko masallacin kaza ba a yin bulaguro ta kankanar su mutum ya shi wannan to amma yana halitta a yi bulaguron zuwa a buɗe wani masallaci kawon misali mu ce za mu yi bulaguro akwai masallaci za a bude shi a tawa za mu yi bulaguron zuwa bude masallacin shi ba ziyara ba ce ba ziyara ba ce shi ba ainihin garin ne ko
kawai ya zama shi ya kai wannan shi eh a ce kawai bulaguranka na eh a to kenan kawai shakata ce zaka je eh wanda ya je bulaguran bude masallaci ai ibada ce ko in ba kai da kanka ma ai kana jin ma ko na biya faru ma ai in ba na ibada ba ne to na mine ne ko ba yana halitta kenan ha ba halitta saboda ha eh aha a kenan yanzu misali in ba dan girmamawa ba ne mutum zai iya zuwa yanzu misali mutum zai iya nika gari ya je shi misali masallacin agaras ko masallacin kaza don ya iya tukafi a can amma ba don girmamawa ba ba don miza ba kan kaza kana nan kenan nan ya halitta e shi ne kamar yana halitta haka nan tun da amince ce illar da ta saƙin aka hana yan eh zai iya bulaguro bar masallacin garin sheje ɗaya daga cikin waɗancan tun da ayi masalar ta shaddin rihal inci yin bulagura aikata shi ka yi bulaguro ka ƙulla kan ka yi bulaguro go eto ba yin ba ai dama ana yi to amma ya halitta eh ya halitta su yi bulagura tun da an ce ba ya halitta a yi bulaguro go kawai ka yi itikafi a nagarin ko ba eh shi kuma ai masallacin da ya tsaye na harami yawa shi kuma yana cikin wani tsayan hukun waɗancan eh wannan duka kaga saddun ne li tsari'a saboda karya baya zuwa ga kenan aikata wancan girmamawa din da samar da miza kenan yawanci dama bude masallaci sai an yi bulaguro eh to wai misali me dalilin da za a yi bulaguran aje bude shi can ba masu budewa eh kamar bulaguran da za a je budewa ya zama ibada ko tun da dai aikawa bude na ya shiga ƙarƙashin? ya zama ƙarƙashin siyaha a a to kenan hidan siyaha katai daban kai kuma ai ba siyaha ba katai kai kawai bula kai hoi budewa masallaci katai kawai go sai dai in wa'azi ne ban kyogo kace wa'azi aka ce akwai sai kaje wa'azi yauwa za a yi wa'azi kenan wa'azi ya kaka eh to wa'azi wa'azi kaje ba bude masallaci eh gaskiya ne gaskiya babu man nazara lil mashiya ila al ka'aba eh to ai kawai hadisin shine dalili hadisin ai kawai shine dalili na na karatu eh eh e ya danganta kuma wannan ya danganta tun da kace in dan darura to ita kuma darura ai daban a darura to qaddaru bi qadariha sannan wace darura ce ta jaza wannan misali dai darura da za ta jaza wannan a ce macen za ta je ta yi karatun da babu mai yin shi a nan gurin go abu na farko a garin ba a garin babu karatun go a garin nasu abu na farko babu karatu sannan kuma ba za a ba da dama ba ga mijinta ko na muharramin da je ya zauna a garin in dai ba shi ma karatun bane zai yi babu damar shi ma a bashi damar ya je ya zauna ko amma in dai karatu akwai shi a garin su kenan ta je ai neman kuɗi ne kawai ta je ta ba wani wannan bane babu alaƙa tsakanin wannan Hmm. ha eh eh Hmm. eh eh eh kasan da bambanci da abin da addini ya tsara da kuma abin da su mutane suka samar ma abinci shi addini ba wai shi ke dawowa bai dinga bin mutane ita dokar Allah halak tun da Allah ya abin nan halak halak ce haram haram ne saboda haka kenan wani abu na tsarin mutane daban su mutane su ne za su bi abin da Allah ya ce ba abin da Allah ya ce bane zai dinga bin abin da mutane suke so ga wancan gurin wancan za ta je ƙara wani karatun ta can wancan za ta je har ka tsare ta neman kuɗin ta ga gane kenan shi kuma ƙa'ida dai ga abin da aka faɗi ɗayan biyu ne tun da tana son wannan sai a samu wani muharrami a je tare da shi ko kuma mijinta shi ma su je su tun da shi ma maslaha shi ke ko kaza ko kaza ko dai wani abu makamanci haka in kuma ba haka ba kawai sai a yarda a kuskure ne kike nan ka ka ji ai matsalar mu shi ne matsalar eh ka ji ana tana liƙe-liƙe ana neman su ne gaga wai so muke nasu ke he ya dawo ya ba abin da muke so shi ne matsala eh duka ai wannan abu ne sananne ai duka duk ai duk abubuwan duka sanan gurin ana sani eh kawai in abu ba nan kawai shi kenan kaza lalle an kuskure a nan gurin kaza kaza shi ne kawai yawa sai a laika kai kuma mai masalhaka misali ko misali mace ce an ce dole sai ta je ta ko abu na farko dai ita bata da tsari saboda in ma ta ce ai koranta zai daga aiki kuma cinyin aikin da akwai masalhaka tana iya yiwa ma tana da biya marayu tana iya yiwa kaza da shi take rike kanta da shi take kaza misali to wasa za ta yi ai kaga ba wasa ba za ta yi kaga tana da uzuri to waccan kuma babu wani dalili babu wani uzurin da zai sa to ka gani irin waɗannan abubuwan kawai abin da shari'a ta ce gashi haka yi in kana da uzuri kana da zarura wannan daban bale in sanu ala nafsi basira in kuma mutum bai da to wannan kuma ita doka Allah haka take duk wannan abin wannan lalaba lalaban shi yake sa sai ka ga wanda ma ba uzuri ka ga mun wato mun je wa kan mu ci abin wai so muke dole duk ƙa'idar da Allah hudu he ta dace ma mu abinda mu muka tsara ma kanmu muke yin abu kaga ba yiwa nan kawai kuskure ko diya ta ce ko kaza na ni in yarra a nan dai na kuskure in kuma da uzuri gashi nan lalle uzuri ne in kuma da kaza in lalle kuskure ne ko kuma garura ce ta jaza haka bayan da na iya ka gani man nazara al-mashi ila al-ka'ba babu man nazara al-mashi ila al-ka'ba wai mutun ne alwashin zai je aikin haji a kafa to kaga wannan ana zancen aikin haji mutum ne alwacin aikin haji amma a kafa yaya shi hukuncin wannan dole a kafan zai je ko kwa ana nan sai radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam shaykhan yuhada baina banayhi anan sai ya ga wani dattijo an yi taika taika ɗin shi an shiga kafaɗin shi ana cari cari tsakanin ɗaya shi guda biyu ɗaya ya shiga kafaɗin shi nan ɗaya ya shiga nan gurin ana tattagawa ƙala ya ce ma haza ya ce wannan kwami kenan ƙalu suka ce nazar an yamshiya alƙawali ya zai je hajji a kafa ƙala inna allaha an ta'ziba hadha nafsahu la ghanin Allah ya wadata aka azabtar da wannan tsohon wa azabtar da kanshi da wannan tsohon yake Allah bai buƙatar azabtar da kai na wannan tsoho din wa amarahu an yarkabe yace ha baya hau abin hawa ya tafi akai saboda haka mutum ne yace nayi alƙawali insha Allah sai na je makka kafa kawai za ka cika alwashinka na zuwa aiki hajjinka eh ga gani? eh ga gaya mutum ce ya yi alwashin zai ji ya kawa yanzu kuma alwashin kaga ya kama ma inda za ka gaba ma haji ba wani kawai zai bushe iska ya ce wai zai je kusa a kafa ba kusa ba mu yake ce senegal akwai masu tsaye senegal a kafa ka gani wani ya ce wai zai je ya mai a kafa kwanaki ma wasu matasa sun yi suka ce sun tafiya mai in ma ba a gayyace su ba wahalallu wasu biyo nan sun biyo da makaran waya ga a tare su wai irin da kudade a rahuman da sun gai ba ma na tsarin ce mutane ba mutane suna shanunsu shirman banza halin nasara irin ɗabi'u ne wani nasara wai mutum kawai ce wai zai tafi ina ne a kafa don neman suna wannan abin ma in aka game na ruwa maka ka bashi ruwa maka ka bashi kallon arziki maka ka mishi balle wani ka tare shi an hukuma ta bin amir radiyallahu anhu qala nazarat ukhti an tamshi ila baitillahi yar uwata ta yi alwashin za ta yi tattaki a kafa ɗakin Allah wa amaratni an astaftiya lahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta ce in tambayo mata annab sarasa wani ya nuna halaccin kana iya wakilta wani ya yi maka fatawa fastaftaitu lahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai da tambaya mata maki fa qala sallallahu alaihi tamshi wal tarkab annab sarasa ya ce tayi tahiya kafa kuma ta hau saboda haka kenan ya halitta tayi tahiya kafa kuma ya halitta ta hau sama abin hawa inda ta gaji kenan ta hau inda ta zamanto kenan tana bukatar tahiyar kafa tayi tahiyar ta kafa wannan ya nuna in mutum ya yi alwashin abin da yake ba da'a ba ne ba zai cika ba alwashin da ake cikawa na da'a amma don ka yi alwashi na sabo ko na abin da ba da'a ba kamar yadda nan sa sai ga wani mutum abu isra'il yana sai a rana yana azumi ya ki shiga inuwa aka ce wai ya yi alwashi ne zai wuni a tsaye a rana da azumi kuma ko magana ma ba zai yi ba a nan sa sai ce ku ce me ya zance ya zamna ya shiga inuwa amma ya cika azumin shi kenan ka duk wanda ya tambaye ka yayi alwashin kaza ya kulla ma kan shi ba kan can wani abu abin da ba ibada bane ba sai ka ce haramun ne ka cika wannan abin saboda addini abin da Allah shar'anta ne kai ba ka zo ba kawai ka sama kanka wata ibada saboda ba mutane ba suke shar'anta amna musharaka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dhim billah mai shar'antawa Allah abin da Allah ya shar'anta na ibada kai kuma in ka ce Allah na yi alkawarin zan aikata ibada kaza na ɗauki alwashin wannan to ai Allah ne kama alkawarin wannan ko wajibi sai ka cika tunda Allah ne farlanta ma abu amma dama abin Allah bai shar'anta shi ba sai ka ce na yi alkawarin zan ma Allah wannan abin to ai abin ba ibada ba ne ka gani ko kuma ibada sai ka sayo mata wani abu kamar na wannan to baya halitta mutum ya zamanto ya cika da irin waɗannan abubuwa ke abinda muka waɗi ya zama daidai na akwai kafara zai kamar rantsuwa ce kenan mu zai alwashi akan wannan bai aikata ba shi kuma kenan sai zaman so yayi kafara kafarar ta rantsuwa ce zai kafarar rantsuwa zai imma azumi imma ciyarwa imma tufatarwa abinda muka wadi ya zama daidai Allah ta rahama da abinda muka kuskure Allah ya yi mana Allah ma rayuwar mu albarka wanda ba su da lahiya a cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya rabbul alamin Allah ma rayuwar mu albarka shi ayyukan mu masu kyau ubangiji subhanahu wataala gafarta kusakuran mu malaman mu iyayen mu wanda suke raye mu da su Allah tabbatar da dugadugan mu akan daidai kare mu daga zamiya wanda suka riga mu Allah ya ji gansu ya suka kabarburan sai sanya aljanna ita ce muku musu ya rabbal alamin ilimi da muke nema Allah mana albarka a ciki sana'o'i ayyukan mu da duk abin da Allah ya rasa mu Allah mana albarka a ciki wanda ba su da sana'o'i da ayyuka cikin mu Allah subhanahu wataala arzuta su wanda suke halin damuwa Allah ya yayi damuwa rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da ni'ima wannan tsananin zai Allah kare mu sharrin cikin shi ya arzuta mu da ruwa mai albarka ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك